من عبده وعبده وربه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى لا مستقبل ورسالتمنا نبي الرحمة سيرة دروس وعبر جنب من شابا من تيا شافي لدليل 66 a cikin abin da ya shafi yakin Uhud yau kuma za mu tashi shafi na ɗari da sittin da bakwai inda ma da yake wa minhu Amr bin Thabit al-ma'ruf bil Usayr radiyallahu anhu a cikin wanda suka yi bajinta a yakin Uhud akwai wanda ake kira Amr bin Thabit al-ma'ruf wanda aka fi sani da Usayr annahu kana yaqul ya kasance yana cewa hadithuni an rajulin da karar janna ku bani labarin mutumin da ya shiga aljanna lam yusalli qattu bai taba sallah ba ko sau daya fa idza lam ya'rifu an-nas sai gashi mutane ba san waye ba ta wato sa'alu man huwa sai suke tambaya ta cewa wane ne su ta kai ba san waye ba sai suke tambaya annabi alaihi salatu wasalam waye wannan fa yaqulu sai ce usairun usairimu bani abdul ashhal shine Bukairin ɗan kabilar Banu Abdul Ashal Amr bin Thabit um Waqshi bin Waqshi shine Amr dan Thabit dan Waqshu qala Husayn bin Abdul Rahman Husayn ibn Abdul Rahman yake cewa fa qultu li Mahmud bin Nabi sai nace Mahmud dan Nabi kai fa kana sha'anul Bukairin yaya sha'anul Bukairin ya kasance da aka ce bai taɓa sallah ba kuma gashi zai shiga aljanna kana sai ce ya abul islam mutum ne da yake gaba da musulunci yake kin musulunci ala kaumi ga mutanensa wato a cikin mutanensa kowa sun yayi kaurin suna na cewa baya son musulunci falan ma kana yawm uhud yayin da ranar uhud ta zo kuwa wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila uhud annabi alaihi salatu wassalam ya fita zuwa yakin uhud yake badala wal islam sai musulunci ya bayyana a gare shi fa aslamu sai musulunta ranar da za a hudu a ranar musulunci ya tsarta a zuciyarsa sai musulunta fa kada sai bawo an tafi yakin kawai zai garo ta kogonsa faga da ya sammako hatta a talkauma har sai da je gurin wannan sahabban fa da kala fi uzin nasi ya shiga cikin tsakiyar mutane cikin sahabbai tsakiyar fa kada ya rika yaki hatta asbatatul jiraha ya shiga cikin kafirai yana ta kai gomo har sai da wannan meki da ruwan nuka da aka yi masa ya kare wato jini ya rinjaye shi da kuma inda aka ji jimar ciwo to to sai yake cewa kuma kane yake fa baina ma rijalu bani abdul ashal a wannan lokacin ne matashi ko mutanen banu abdul ashal yaltamisuna qatlahum fil ma'araka sun zo suna neman yan kabilar ta kenan sun zo suna neman waɗanda aka karkace musu a wannan yakin ilahum bihi kawai sai suka karo da shi fa kalu sai suka ce wallahi mun rantse da Allah inna hada la usayr inna hada lal usayr lalle wannan usayr ne wa ma da me kuma yazo domin sun san baya cikin a musulmi a cikin su yake iska ga yake a waɗanda aka karkashe wa musulmi ta ce wannan kuma mai zoyi da tattara suna mun baro ni a gida wa inna hu la munkar la munkiru li hadal hadith yana kin wannan zantan wato yana kin zantan shiga musulmi iya barin da muka yi bar kenan fasalu ma da abihi iska tambaye shi ma da abi me zo da shi kalu sai ce ma da abi ka ya amur don lokacin rauni ne ya kada shi a kasa sai mutuwa ko a majina jina sai aka ce kai ko me ka kana a hadaban ala kauli kalu ne don ka bada kariya ga mutanenka aura da watan fi islam ko kuma dan kwaɗayin musulunci ƙara da yake gwal za su watan fi islam ku bar wannan tafiya abin da ya kawo mu kwaɗayin musulunci ne ya kawo amantu billahi wa rasuli na yi imani da Allah da manzansa wa aslamtu sanan na musulunta ثم أخذت سيفي sannan na ɗauko takobi na fa zalautu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam ne kan muku dan zuwa gurin annabi alaihi salatu wasalam fa qataltu har narka ya tire yaki hatta asaba ni ma asaba har abin da zai same ni ya same ni kaya fi kun ma lam yalba amma tafiya ni mai dau lokaci wa shine lam yalba mai dau lokaci ba amma tafiya ni har ya mutu a hannunsu suna nan tambayoyin ya ba ta amsa a gaban su ya cika ba zakaru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka bi suka gaya annabi alaihi salatu wasallam fa qala sai ce innahu la min ahli aljanna lalle yana cikin yan aljanna tunda haka ta ta faru da shi wa min tilkal mawaqif a cikin wato a wannan guraren kuwa ma kana min ba'dhin nisa'il mu'minati radiyallahu anhunna wato lallai abin da ya kasance daga wani tashi na mata waɗanda ke mata yan sabai ana kara musu yadda abin da ya faru da su shine akwai matan da suka dau wato suka taimaka su ma a gurin wa fi sayi hanya an anas radiyallahu ta'ala anhu wa fi laqad ra'aytu aisha bint abi bakr a hadisi anas bin malik yace hakika na gana na aisha yar abubakar wa ummu sulaim da ummu sulaim wa innahuma la mushammiratan da na Aisha da Ummu Sulaimin sun yi dabara shine la mushammiratan sun yi dabara yace ara kadamu tuqi ba har ka ganin tidin naman tidin nan na kafa wannan na baya kun gane shine kadam na bayan kafa ba din duniya ba ba eh nan gurin bayan kauri wannan tidin naman bayan kauri har ina gano wannan nama shi ne wato ina gano shi tun izani alkiraba ina ɗauke da alkirab jami ne na alkirbatu alkirbatu kuma talka ke ko a cikin shawahid muhammadiyya akwai kalma ko suna ɗauke da wato wato butoci na ko kuma ababen ruwa na ko salkoki na na na na na fata ana mutuni ma akan gadon bayan shine almatinu muka ce matani dan dagariyar abu kenan ko na asali rubutu sai a ce ayi matani wannan kuma a ce kaza sharhi saboda haka ala mutuni ma akan gadon bayan su sun mace gani sannan suna kwaran yaki fi afuwahin kaumi a bakunan mutane waɗanda aka yi wa raunuka sun maturji ani sannan su koma fatamla ani a su ƙara su wannan salkokin sun mataji ani su dawo su zo fa ce kuri gani amin afuwa fi afuwa ne kau su rika zubawa a bakunan mutane aikin na na yake da ummu sulaimi ke su rika taimakawa mutane a yakin oho min durufi hadi al-aqdawa wa aibariha yana daga darasan wannan yakin da ababen lura na farko ta'riful mu'minina bi su'i aqibatil ma'asiya wato sanin lallai mu'minai sun san wato mummunan karshen sako shi sako karshen aqibarsa wato akwai al'amari wanda yake na razani a ciki wal fashari da karewa idan mutum yana yin sako to akwai mummuna aqiba da zai samu da kuma karewa wacce na zuwa da kuma sakamakon tanazuri shine wato jayayya wa annan ladhi asabahum huwa lidhalika sabab lalle duk abin da ya same su su safai dalilin wayannan abubuwan ne na farko al-istiyanu na biyu al-fashilu na uku al-tanazul kun ga sabawa annabi alayhi salatu wassalam da suka yi shi ya janyo aka yi nasara aka fara yi musu wato aka fara karkashe su karan fari ko daga bangare na biyu kai sannan alfashilu a sun kare wata nazo sun yi kuma jayayya a junansu akan ashabun roma sun yi jayayya a junansu domin abdullahi bin zubair yana cewa kar ku sauka suna wallahi sai mun sauka gashi na an samu kaza an yi kaza wannan jayayya ita ma ta janyo yawa ne yace kama kala ta'ala kamar yadda Allah yace wa laqad sarakakum Allahu wa'ada hakika Allah ya gaskata muku alkawarinsa idda rukunahum bi idni yayin da kuke musu wato kiwon karan mawakaciya shine kuka fara musu dauki daidai kenan a hausa bi idnihi da idnin Allah hatta idza fakitum hatta da kuka kare ni dan yo karewa wata naza'atun fil amri kuka rika jayayya a kan al'amarin wa saitum kaga al-ikhtiyar din yau kuka saba wa annabi alayhi salatu wasalam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so shine ganima minkum a cikin ku man yuridu duniya akwai wanda yake neman duniya wa minkum daga cikin ku har yau man yuridu al-akhirah akwai wanda yake neman lafiya thumma sarafakum anhu sannan Allah ya juyar da ku gabar su liyar tariyakum dan ya jarabi kaga da su suke karkace kafirai ya Allah ya ɗauke hannun musulmi da kan kafirai ya mai da hannun kafirai a kan liyau da liya kumda ya jarrabe amma shi ne wannan ƙalubalen da muke kawo musamman masu zagin safai mutum ya kawo da sai ka ce ƙara tsaya sai Allah ya ce wa kada a fa an ku duk abin da kuka yi tun nan addu'a Allah ya muku abuwa dan kar wani ya ɗauka abun zagi ne gurin safai gashi sun yi kaza sun yi kaza in ka zo tattauna da zagin safai ka taɓa yadda ka wai tsaya wai sai kayan exoneration sa akwai ta ƙarfin ya ka ce ba tilai shi ba ka ce sun yi dole ya zo ce an cinye kaza ka ce duk sun yi amma wata aka ya ce ya yafe na ruwan ka shi ne kawai kar ma ka ce in ka ce ba ba to ka ba ki wato abin da za ku ta wato musu kenan amma ka ce sun yi abin da ka tabbatar da sun yi din sai ya gama faɗa tsaf ka ce ba su suka saba annabi na ka ce kwarai ko ba su suka yi kaza ba kwarai to sai aka yi a ina aka baka labarin sun suka saba na wasu alkur'ani su ba mu aya sai ka koma wa karsa na hukumullahu wa alahu yadda usuna wa bi ibni hatta idza kuntum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tushikun sai kuma gashi an gaya mana ma duniya suke so minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sai da ba sai ka ce ayar ba iyakar din kenan ba ƙara ai kana a'a sai ka ƙara ta ayar yadda kai yadda da wannan farko ayar sai ka kawo ƙarshe ne Allah yake ya ki kawo ma kai sai ka ƙara ta sai Allah ya ce sun masarafa kuma an miliyan kai ne ko wala kada afa ina ruwan ka dan bakin ciki an ce wala kada afa an ku an yi musu afuwa me yake haka ka me da ne ka kuma to shine Allah ba ku sun ce wallahu zu fadlin ala almu'mini lalle Allah ma ku kun wala ne ga mu'mini falamma za ku aqiba da ma'asiyatihim yayin da suka daddare wato aqiba na karshen sakon da suka yi sabawa annabi alaihi salatu wassalam da suka yi yin rasuli ga annabi alaihi salatu wassalam wata na za'atu kuma suka yi jayayya wa fashiltum wata na za'atu kuka yi jayayya wa fashil wa fashilihim kai wata na zu'ihim da kuma jayayyatu wa fashilihim da karyewa kanu ba da zalika ashadda hazran wato bayan haka sun kasance ashadda hazran mafi tsananin wato kiyaya shine za a ce wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana cewa ku kiyaye ni yana kiyaye da ku kansa shine kiyaya wa yakazatan da fadaka daga wannan abu sai zamto sun zamto wa tsananin kiyaya da kuma mai fadaka wata harukan mina su babu da da kuma wato bibiya da kiyayewa na dalilan da suke janyo kasanci suka yi kokarin kiyaye su na biyu inna hikmatan lahi hakika hikimar Allah wa sunnatahu fi rusuli da sunnarsa ga manzanninsa wa atba'ihim da kuma magoya bayan su jarat bi an yudalu maratan ta gudana ne akan cewa yudalu maratan wata rana za su yi nasara haka sunna Allah take wata rana annabi da sahabbai su yi nasara wa yudalu alaihim ukhra wani lokaci kuma yi nasara akan wannan ita ce sunnan Allah yawmun laka wa yawmun alayka lakin sai dai ta kunu lahum al'aqiba sai dai kyakkyawan karshe yana gurin mu'minai ko da an yi nasara akan su a zahiri yawwa to shine ma ne ci gaba da cewa fa innahum domin su la wintasaru da'iman da za su rika yin nasara kullum a ce kullum mu'minin tafsir za su yi nasara lam yahsil al-maqsud min al-bi'thati wa risala ba za a samu manufar da ake so ba ta na daga wato aiko annabi alaihi salatu wasalam da kuma manzancinsa da ba za a samu wannan manufar ba faktabbat hikmatullah sannan hikimar ubangiji madaukakin sarki ta zarfi ne an jama'a lahum bainal amrayn na cewa ya haɗa musu tsakanin al'amura guda biyu liyata mai yadda man ya ci ba'uhu don Allah ya ware waɗanda suke musu biyayya wa yudi'uhu kuma suke gunsu da haƙƙi akan gaskiya wa ma ja'u bihi da kuma abin da suka gudu mimman ya ci ba'uhu ala zuhuri wal galaba a ware su daga waɗanda suke gunsu ala zuhuri hausawa su neman suna wal galaba da neman wato galaba irin jayi dan wannan kawai suke wuni kaga inda kullun galaba suke ba za a iya bambance masu wannan ɗabi'ar ba wa bi khasata wa bi khasatin wani lokacin kuma ana hada min ibtila'ati rusuli wata yana daga jarrabawa ta manzanni kama kana hirakul li abi sufyan kamar yadda hirakul wannan sarkin ya gaya abu sufyan yake cewa da ke halqatal halqatal mu eh shin katar tumu ya kamata ya zama shin kun taba yakarsa eh kun taba yaki da shi kun taba yaki da shi kala za mu yace kwarai kuwa kala bi ce kai bal harbu bainakum wa bainakum ya yakin ya kasance tsakanin ku tsakanin ku da shi kala yace tijal abin da ake kira tijal kalma ce din kulalliya yana nufin yawmun laka wa yawmun alayka tijal shine yawmi nasara gobe ce nasara ana gaya ni rakin haka to zai bata rai ce yudalu alaina almara abu tabiya da yake wata rana su nasara a kanmu wa nudalu alaihim ukhra wata rana kuma wato yayi nasara a kanmu sai da yake kazalika rusulu tubtala in dai haka ne ko haka nan manzanni ake jarraba su thumma takunu lahum al'aqiba sannan su samu kyakkyawan ƙarshe in dai rakin fa shine ya faɗa wannan yake in dai haka ne to ai da bai wa abu su biya tambayoyi daban-daban to daga cikin tambayoyi shine akwai wannan tambayar da cewa yaya yanayin yana yaki yace suka ce to ya yanayin yakin nasu yake sai ba da amsa na cewa wata rana ji nasara wata rana bi nasara to shine shi abu muhirakal yake cewa to in dai haka ne to almanzu ne aiko shi akai domin annabawan baya ma da suka zo a kaske yau di nasara gobe a nasara a kansu kuma kyakkyawan karshe na guru abin da ya bada amsa kenan na uku ma ne ce mayyizat mina tu uhudin bainal mu'min wal munafiq wato jarrabawar uhudu ta bambance tsakanin mumini da munafik kuma haka ne mun faɗa tun a wannan ranar daga ranar munafikai aka daina kiransu sahabbai eh munafikai munafikai kawai sahabbai sahabbai domin a yakin badar ba ai ba a gane munafikai ba san su ba ko sai da aka zo yakin uhud shekara ta uku a lokacin abdullahi dan ubani dan salul ra'atul munafiqin ya janye yan tawaga sai suka fito aka yi walƙiya kowa ya gan su to shine ma da yake cewa da kalar islamu zahira wato musulmi ya shigo ne yana mai rinjaye yana mai fitowa fili ba dan kisarar musulmi na bi badin bayan kun gani bayan musulmai sun yi nasara a yakin badar sai zanto wanda suke jin tsoro ma musulunci yanzu suna fitowa suna bayyana domin an ga yadda aka yi nasara sa abu jahil ne to duk sun sha kasa duk an kashe su wanda ake jin tsoron da fi zalika qala Allah ta'ala duk tunda kaga haka ai kaga da yawa za a samu yuyu da yawa wasu za su shigo inda da wasu sun ki shiga saboda suna tsoron su Abu Jahil su Walid bin Mughira su Umayya dan Kalab duk suna na ana jin tsoron su yanzu wanda suke jin tsoron su sai suka je suka shiga musulunci wasu ma da suka ko ta akwai yayi wasu kuma suka ana yayin musulunci yanzu zuwa suka shiga akwai mutanen da za ku tabi a cikin abin da ake yayi za su ko akwai yan yayi duk abin da ake yayi ko a da kuma to za ga suna yi musamman yan Kano suna da wannan tabi'a duk abin da ya zo na yayi za ka ana yin sa amma da an kwana biyu saboda dama ba na Allah yake wanda ga ya faɗa to akwai irin wayannan abubuwa to shine ma ne yake cewa wa fi dalika qala ta'ala ma kana Allah yazdara almu'minina ko da dai wato ubangiji madaukakin sarki ba zai kasance ya kyale mu'minai alama antum alai akan abin da kuke akai ba hatta yamizal khabitha min at-tayyib har sai ya ware lafiyayyu daga cikin farfaku to shine ma da yake na hudu istiqradu ubudiyati awliyaihi wato fitar da bautar bautar masoyansa Allah ba cikin sarki dan ya fitar da ubudiyya bautar masoyinsa wai tsirar da rundunarsa istawa a cikin prosperity kenan lokacin da ake cikin walwala wanda za da kunci a wannan lokacin za a zo a fitar da masoyan gaskiya da masu bautawa Allah na gaskiya da kuma makadaita fa idan ka fadu ala da'a idan aka jarrabu mutane da wannan rashi da kunci da yalwa wani lokacin suna da wani lokacin babu suka tabbata akan biyayya ga Allah wani ubudiyyati da kuma wato bauta wa Allah fi ma yuhibbuna cikin abin da suke so wa ma yakrahuna da abin da suke ki sai ce ko ma'adidi haka lallai wato su bayan Allah ne na gaskiya idan ya ga mutum wannan jarabawa ya tabbata akan abin da yake ya zama bawan Allah na gaske walaitu kaman ya abudullah ala harfin wahid ba su zamto kamar wanda suke bauta wa Allah ala harfin hausa wato gefe harf ba warafi ba wa min annasi man ya abudullah ala harfin surat al-hajj surat al-hajj ne ko yawa wa yana sabahu khairu yatma annabi wa yana asabatu fitnatu min kalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah to da haka wannan shi ne sai ke cewa ana harfin a gefe ɗaya mina sarai na farin ciki kawai akwai wanda za ka suna in ka ga yana bin Allah in ka ganshi a masallaci to yana da kuɗi in ka ganshi yana walwala yana farin ciki kuɗi ya samu yalwa wani ni'imati ko ni'ima wani afiya da lafiya in yana wannan to zai bi Allah wani kuma kishiyar haka wani ka ga yana zuwa masallaci to ya rasa kuɗi ba shi da komai yanzu an da rabe shi da wani abu sai kowa zuwa masallaci kuma ita cewa a taya shi addu'a akwai masu wannan tabi'a to shine ala harfin sai ma da yake na biyar la yusliwa ibadatan ibadahu illa sara wa sara ba abin da zai gyara bayan Allah in ba wannan jarrabawa ta samu farin ciki da kitiyar samu وهو المدبر لأمر عباده ألا بجين من تدير الأمر باينسا كما يليق بحكمته كما يدي ذاتي لحكمته وهو سبحانه دوم الله رب وجن درجين من ترجي إذا أراد أن يعز عبده إذا ينسو wato ya ɗaga bawansa wa ya turahu ko kuma ya tsora shi wa ya turahu ko ya taimake shi ويذكره يحورا شيني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني wannan ijibirni din shine a tsora mutum maybe karaya ce ta rashin arziki karaya arziki ce ko karaya ce ta kaza ko karaya ne in kana gaya wa Allah wannan addu'ar sujjada ko akwai wannan addu'a wata gurni din al-jabbaru me kade mutane dora suke ba ne mutum sai ke cewa wa yadburuhu ya ɗora shi kuma wa yanzuru ya taimaka ba ka tarahu awwalan karan fari sai Allah ya fara kare mutum wa yakunu jabaruhu lahu kuma yake kasance shi ne mai ɗora shi wa nasruhu ala miqdari sirri Allah yana ɗora wato a a mutum ala miqdari a gwargwadon zulli ne kankan da kansa wanki tarihi da kuma iyaye da ya kare ta wa hada ma wa qa'a lil muslimina bi badr wannan shine abin da ya faru ga musulmai a badar da Allah ya ce wala kana karakum Allahu bi badr wa antum adilla hakika Allah ya taimake ku a badar wa antum adilla lokacin kuna kaskantattu kun raina kanku kamar ka ce wata ta raina ka a lokacin ai sun raina kanku ba sa jin cewa suna da yawa mutum ɗari uku da sha uku ko da sha uku ko da sha bakwai yanzu ku da yan kai ga mutum dubu ɗaya sai suka raina kansu to shi ne Allah shi kuma da ya ga duk ɗan da kai don raina kansu sai taimaka mu to Allah yana taimaka ma gwargwadon yadda ka ƙanƙan da kanka ka raina kanka lokacin da kake wa Allah ɗagawa zai kyale ka daga lokacin da ka kankan da kai to a daidai lokacin Allah madaukakin sarki wato zai taimaka maka mutukar mutum ya yi wannan ɗabi'ar an fahimta da kyau ko na karama kuwan lawa a karama kuwan lawa wadda mun gawa zan kira eh a wadda kira to shi ne yake cewa mali yake to ga aya nan da ban misali da aka ba mu kenan wala kana nasara kuma Allahu bi badarin wa antum azilla hakika Allah ya taimake ku a yakin badar a lokacin kun ma raina kanku ba ku daukan ku a komai ba sai Allah ya taimaka mu to shi ne mali yake na shida innahu subhanahu hakika min Allah madaukakin sarki mai wato mai sarki a yi ali abadi ilmu'mini na manazila ya tanadar wa bayansa muminai masaukai fida da karamaki ko wato a gidan girmamawarsa lam tablughu ha a'maluhum wanda ayyukanmu ko ayyukansu ba zai kai su wannan gurin ba aiki zalla ba zai kai kowa gurin ba walam yakunu bali fiha kuma ba za su iya da gurin ba illa bil bala'i sai ta hanyar bala'i wal mihnati da jarraba ba wanda zai iya zuwa wannan dakunan da gidajen da Allah ya tare da ba ta wannan hanyoyin ba Allah ya jarrabe ka shi za annabi yace a kebul bala al anbiya mafiya tsananin wanda Allah ya kusa raba su ne annabawa thumma al amsal bal amsal sannan masu bin su wajen imani da kuma masu bin su wajen imani su wannan jarrabawa kaga Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka cewa ka kasa wato an kasa fahimtar abubuwa su zo kai karayar arziki ko kuma ana jarrabe ka ta bangaren ya'ya ko kuma komai ma zai iya zuwa ko gurin aikin ku to Allah yana yin haka ne gwargwadon yadda imanin ka yake a ga za ka iya jurewa shi za ka ga wanda suka fahimci Allah maka hukin sarki sai su ta roƙon su da jarrabe su da abin da za su iya abin da ba za su iya ba kuma Allah ya iya musu domin jarrabawa dole ko da yake shi za a gaji manya suna to Allah ka iya mana wannan addu'a ce mai kyau Allah ka iya mana domin kai ba za ka iya ba haka baka da kanka shi kuma dai nata ne kai sai har kai ma jarraba domin baka fa annabawa kirki ba da nagarta kuma ba san da yake ma bai kai yadda yake wa annabawa ba kuma ya rika jarraba saboda haka kaga akwai wannan to shine babu wanda ya zai kai wannan matakin na aljanna wuraren da Allah ya tare da in ba ta hanyar jarrabawa sai ana jarraba to shine ma da yake fa sayyadahum Allah lahum al-asbab sai Allah ya cikin sarki ya gindaya musu dalilai allati tusiluhum ilayha wanda ya sadar da su zuwa ga wannan masaukan wannan matsayi min ibtila'i na daga jarrab bala bala'u'i dama bala'i zaka ga an ce Allah ya wa wani bala'un hasan jarraba kyakkyawa ke ko tsakanin haka kuma wanda ba haka ba saboda haka na daga bala'ai ko tihani da jarrabawa kama waffaqahum lil a'mal salihah kamar idan Allah ya datar da su ta ta hanyar yin ayyuka na gari allati hiya min jumlati asbabi usulihim ilayha wanda su ayyuka na gari su ne dunkulallun abubuwan da ko dalilan da suke kai su zuwa ga wannan matsayin na bakwai innan nufusa ku sani zukata tattasibu min al'afiyati da'ima tana tsoruwarta tana nema al-iktisabu shine mutum ya nema abu tana nema tana tsoruwarta lafiya dawwamammiya kowa yana so ya kullun lafiyar sa kullun ko dan ciwon kan nan da yan mura ba ruwan kare ta wan nasara da kuma nasara kowa yana so ya ga duk abin da zai yi tafsiri walƙina da wadata mutum yana ganin ya kuɗi ne shi su yake ga har ya mutu bayan shi a kayan zama su gada su mutu haka ɗabi'a ce wannan da zan zuciya na mutum an gane ku shi ta a can baya hadisi a adam da mafarar wani ya zo yake cewa annabi alaihi salatu wasalam shi ko baya rashin lafiya baya da zafi annabi yake ko irin muran nan yake ji wallahi bai taɓa ba ko kaza ya lissafa mana yake ko ɗaya har ya juya ya ga wata annabi ya ce man arada an yanzu ila ahadin nari falyarbul ilayhi wanda yake so ga dan wata tuba kina kai ba ka ko mura ba kai sai ki to wanda yake so ga dan wata kajina saboda haka ba ta mutum ya rika tabbaci da ai ko kaza da za a zo ana baka tarihin fir'auna ana cewa fir'auna sai kuma in ka duba ka kalli tarihin da kyau za ka yana ɗaya daga cikin dalilan da ya rika jin shi Allah ne domin jin cewa wannan cututtukan ba ta kama shi sai daɗe ko tari aka ce bai yi ba tari wani abubuwan wato ya janyo ya rika jin cewa ya isa ga karfi da yake da shi ga kuɗi komai da ya ga dama yake tasirifin abubuwansa sannan kuma ga bayi rututu duk abin da yake yayi ana yi sai yake jin cewa lallai fa shi ma Allah nan ne wannan martaba ta Allah da ake so a kai ya fa kai to rashin jarraba mutum yakan sa mutum ya fara nesa da Allah daga lokacin da mutum ya fara ciwon kai mai zafi ko malaria ko typhoid sai ka ce yana wayo Allah na haka yana iske da zafi Allah ma yanzu nasa ne shi kadai wayo Allah na haka zai ta faɗa to kaga wannan tafsirin zunubi ne ana kankara zunubai kuma ya ƙara mai da shi zuwa ga Allah shi za ka ne an zo kafara in an zo dubiya sai a ce Allah ya sa kafara ko kuma ke la ba aka ɗarurin in sha Allah kaga shi ne daruta in sha Allah ka fara zunubi ne shi ne ɗarurin saboda haka wannan Allah madaukakin sarki yana saka shi ne domin bayi su rika ruju'i ilai komawa zuwa gare shi to shine ma da yake cewa wato walgina da kuma wadata tun yana so ya ga dukiya har mutum ya zo ya rika aiwa warittu hafi hadal mal sabiran an kafiri shi za ka dauki hadisin mutum hukunta sanan za ka gane sanan za ka gane idan Allah ya mutum jarraba ya wa wani abu bai gane cewa Allah ne ya mutu halaka ya al'ama ko wannan makawa da kuturu da mai albara in kun za ku iya tuno ku ji tsigarin hadisin ai kun za halaka kai dalilin kuma bi rashin yadda da cewa ana ɗaukakin sarki shi yake makawo ne kawai ya fi jarabawa domin wata da aka wuce a a ga dukiyar na kawai risto ha kajiran an kajir iyaye da kakanni na gada in ji kuturu ga albaras ma yace ka ta ka ba da guri ani ma ba wanda ya ba dukiyar nan gadar ta ne wa ya iya tun jarabawa makawo kaɗai shine da aka zo gurin da yake ni ma da haka nake Allah ya ba da dukiya ya ba da kaza ai ba abin da kake so ka tafi sai gaya mace rike kayan ka ni mala'ika ne kaza kaza kaza hadisi yana na cikin riyadu salihin saboda haka kaga idan Allah ya ba wa mutum wannan in ba Allah ne ba gwam da katar ba sai ka ta cin jarabawa sai ka ta cin jarabawa shi ta karka damu don ka wani Allah ya ba dukiya ba iya taimaka a makotarsa ba iya taimaka a wani ba iya taimakon addini ba iya taimakon al'amura na addini karka damu haka Allah madaukakin sarki yake a gurinsa inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba akwai wani kuma zai iya zuwa kaga ya kashe miliyan ɗari don ɗaukaka addinin Allah kuma baya so a sani ba haka Allah yake a gurinsa haka Allah yake akwai wani kuma ko da zai yi din to ba zai yi wata dai idan za ku yaba ba kowa ya faɗa cewa ya yi to ta shi ma ta ta jarrabawa kenan bai ba Allah da ya taɓa wasu wata makaranta a kawarin kudin dubu ɗari sun yi zuwa ya kusa arba'in kuma da ƙarshe ran da ya alkawari zai bayar sai ya fata cikin zai ya fito zai bayar suna falo yana zuwa yanzu ina yan jaridar wai faɗa yake wasu ina yan jaridar da za a ba su wanda ya tafi a rediyo an bayar ya ta faɗa saboda haka in ba yan jaridar ta ki zuwa ki kuma sai kira yan jaridar ba ka Allah yake a wuta inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wannan shine to shine malai yake cewa tughyanan wa rukunan ila al-ajila da karkata zuwa al-ajila shine duniya man kana yuridu al-ajila ta'addana lahu biha ma nasha'u liman nurid al-ajila shine duniya eh sun karkata zuwa ga duniya wa dalika marasul wannan kwalakin lafiya ce ya'uquwa an jiddiha fi sayyiha ila ila Allah wal akhirah wanda wato yake dakuce fi jiddiha kokarin mutum fi sayyiha wajen tafiyarsa ila Allah zuwa ga Allah wal akhirah da lahira asairu shine tafiya subhanal ladhi asra bi 'abdihi layla fa idza arada Allah biha rahma idan Allah ya so mutum da rahama ko ya so ran mutum da rahama ko zuciya wani karama da karamawa fa yabda laha min al-ibtila ya Allah ya tura masa jarrabawa ma fihi dawa'u amma ba jarrabawa wata wacce take da magani wacce fa'u da waraka lidhalika al-marad saboda wannan rashin lafiya kun gane ko wato wannan rashin lafiya ita za ta zanto a dalilin warakar wannan duk jarrabawa da aka yi wa ya sana ko wannan jarrabawa da aka yi ba akwai wanda za ga yawa Allah wani laifi sai Allah ya aiko mata kawai zai da gida ya tarar ko da akan ya'yanka ne ka tarar wani yana rashin lafiya sai aka kashe masa dubu goma kafara ce zunubi ne za a kankare ma ko ka je ka tarar iyalin ka kanta za a kashe mata wani adadin kuɗi kafara ne na zunubi har kai raki ibtila'i ne Allah ya jarrabe ka yake so ya ga ya zaka yi ko ka siyo maganin mai tsada dan ya dauka ya juya a ruwa sirar kuma kafara ce kafara ce zunub duk da cewa ba ko ba ko ba mata su sakaci cewa ai wannan ba misali to saboda haka a duk abin da mutum ya faɗo mumini to ɗauka cewa jarrabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya masa sai mutum ya zauna lafiya shine ba da yake cewa lam takwas inna shahadata inda Allah sani shahada a gurin Allah min a'la maratibi awliyati shine mafi girma mafi kololuwan matsayin madoyan Allah duk a matsoyan Allah kafin su in ka ɗauka ta gawar ɗin ba wanda ya matsayi fiye da wanda ya shahada an gane shi ne min ala wato maratibi auliyai shi ne mafi kololuwa wala sabila illa layli hadi illa naili hadi daraja babu wata hanya in ba samun wannan wato matsayin ba ko kuma ka ce wala sabila lilaili hadi daraja illa bi taqdir al-asbab مقضية إليها babu wata hanya da mutum zai samu wannan matsayin in ba ta hanyar wato jego masa dalilai min taklidil adu ta hanyar kora abokan gaba wa gai a kansa wa gairi da wasu su ba yadda za a kai jada ba ta yin wayannan hanyoyi ba a tsora a kan abokan gaba a kanka idan da abokan gaba ba ta nasara a kan mummune ta yara su zama shahidai eh su samu wannan matsayin da Allah ya gudu sai ta wannan hanya shi ne abin da mala ya faɗa shi ne mala yake na tara inna filistila min Allah hakika yana daga jarraba daga Allah tabhidan da wato rairaya wa tafsiran lidhunubi ibadi da kuma kankare zunuban bayinsa wa fursatan lahum kuma dama ce gare su fursa shi ne dama mun ya faɗa wannan kalma mutum ya zo ka bashi gurin ka yanzu ka ce wallahi ka ce wallahi ba fursa duk da baya zuwa makaranta ka ka rotsa shi zai ɗauka cewa kai babu kana da ba ba dama ba rike ba ka wallahi ba fursa sai a zuwa a wuri wallahi babu fursa kai mata wuriya idan sai Allah ya hore ka sai abu domin ka ga wurin bashi ne da shi akwai kudin ka a hannunsa sai kai ma wannan hikimar kawai in wani yare ne ba ya je ka faɗa da bulatin ko da ya rabanci ka wata iya wannan kalma ko kuma za ka iya kuro kuro ka ce ba zan bayar ba bani imani to wallahi babu furta furta shi ne dama to shine ma ne yake cewa qala ta'ala wa liya'lam Allahu alladhina amanu mun faɗi wannan kalma ba ana nufin dan Allah ya sani ba ai li yad'a dan an domin Allah ya kafara kai da ba ya san mu'minai dan ya bayyana mu'minai wa yattakhidha minkum shuhada sannan in ya rike ta gide a cikin su wallahu la yuhibbu zalimi lallai Allah baya kan azalimi wal yumahita Allahu alladina amanu kuma Allah ya haka ne dan ya kace masu imani a cikin ku wa yamhaqa al kafirin da kuma kaskantar da kafirai wane ne na goma innal anbiya alayhimus salam ku sani annabawa abinda Allah ya tabbata a gare su idza usibu idan aka jarrabe su bi ba'dil awarid dunyawiyya daga wato wata al'amura na jarrabawa na duniya min al-jarahati na daga miki al-jurhu shine miki rauni kenan miki wal alami da raɗaɗi wal asami da ciwuka da azimar da ajirin to Allah yana yawa annabawa haka ne don girmama wato ladan Allah yana yawa annabawa haka ta azimar limaza li ujurin ko li ajirin don girmama ladan shi ne ma da yake cewa ta asibi him atba'ahum fi sawi al makari wato lallai mabiyansu fi at-ta'assi shine koyi da Allah ya ce a karka na lakum fi rasulillahi uswatun hasana shine ta'sibi ya bihim atba'uhum fi sabri ala al-makari lalle mabiya annabawa su su rika koyi da su ala al-makari a ga ababan ki wal aqibatu lil muttaqin to ku sani cewa kyakkyawan kace yana ga masu tsoron Allah wa hadhihi sunnatullahi fiha wannan ita ce sunnar Allah akan wato jarrabawa إن ابتلاك النجا دايا إن ابتلاك الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب نباوني درسي مي كيو شيما حقيقة واتو حدور النباوة وحدور النبي عليه الصلاة والسلام في القتال الكينياكي مثله كمرتا كأي فرد من أفراد جيشي يفتو kamar kowane wato ɗaiɗaiku kowane mutum ɗaya daga cikin daga ɗaiɗaikun wato rundunarsa annabi yana fitowa ne ba kamar yadda kowa yake fitowa an gane ko sai yake cewa dalilin alahirsi wannan dalilin ya auta kwaɗayin annabi ala adami tamayyuzi an jundi a tare shi san ware shi daga rundunarsa inda wanne kare sai a ware shi daban amma cikin sa yake zuwa wa musawatu nafsihi bi dalili ta kansa da su wa fihi dalilun wannan dalili ya ala shaja'atihi أو تلوكنتكر عن النبي عليه الصلاة والسلام وتبني إلى قلت وتحمله الأذى فإن يديك جورة تاع في سبيل دعوتي تهنيا ودعوتها يديك جورة تاع sau da haka lallai nan ya kamata wato mu mu tsaya malin ji asila lil muraja'a kama adadin shuhada lil muslimina fi hadhihi al-ghazwa nawa ne adadin musulmai a wannan yakin waɗanda aka yi shahada saba'in uzkur shay'an min khasa'is shuhada'i fi dunya abu da ɗaya daga cikin abubuwan da shahidai yanzu muka biya suka ke banta da shi tun a duniya ba a mutu wanka gut sannan ba a ba a mutu sallah ba kuma da karatun ba ke uzkur ma ta fadu min budulati sahaba wai ka faɗi abin da ka kiyaye na daga gwarazan safai biya da rika zuwa a wannan yaki ai wanda aka lissafa mana wasu gwarazai daga cikin su kamar wa Musa bin Umair Anas bin Nadir eh Abdullahi Abdullahi bin Haram ko Abdullahi bin Haram bin Amr bin Haram sananwa Amr bin Sa'id wa Usayd wanda muka biya wata ji bai taba sallah ba kuma yake ga aljanna shi Usayd to saboda haka wannan shine malam yake uzkur min durusin wa ibadi hadhihi al-ghazwa wannan ghazwa ta bani nasir yanzu yakin azab da saboda haka ina ga insha Allah ta'ala sai rana ita yau a ƙarshe ina so mana nasiha da abubuwa guda biyu ko uku abu na farko kowa ya san yanayin da muke ciki a wannan ƙasa dangane da al'amura masu dannowa akwai zaɓe da yake sun karo mu zaɓar shugaban ƙasa wanda ya zama wajibi mu gaya wa kanmu gaskiya kuma babu wani biye-biye Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da zama da abokan zaman mu wanda ba musulmi ba a wannan ƙasa ta Najeriya kuma nan ne ƙasar mu ba fiye da rani nan Allah ya halitta mu kuma ne yake so mu zauna kuma muna kaunar ƙasar mu saboda haka ina so mu ɗau mu kalla ruwa guda uku na farko shi ne don gaya abin da ya faru a yakin badar mun bi yakin badar zafin ta kenan a gurin a yakin badar akwai ba su da yawa su ɗari uku da sha uku ko da sha uku ko da sha bakwai kafirai su dubu ɗaya ne sannan annabi alaihi salatu wasalam sai da yi mafarki an nuna masa aka nuna masa zai yi nasara a yakin badar karewa sai da aka rika nuna masa guraren da kafirai za su mutu a mafarki a nuna masa cewa daidai guri kaza abuja yin anan za a kashe shi daidai guri kaza anan za a kashe walidu bin mugira daidai guri kaza umar yadda bin kalas wani sahabi yake cewa wallahi anas dan malik yace wannan guraren da annabi ya faɗa wani da wani za su mutu ba wanda ya tsallake gurin mun biya da ku anan saboda haka amma wannan bai sa annabi ya daina addu'a ba har ranar yakin badar din saboda addu'a amma ya kunsa fafaduwa kun fahimci me nake so in faɗa saboda kun ga akwai duk alamu da element na nasara amma bai sa ya koma ya zauna sai koma wani abu ya kara ba karfin gwiwa na addu'o'i to kun ga shi abin da yake kanmu na dole shine mu ta gaya wa Allah abu na farko kenan mu ci gaba da gaya wa Allah yaran mu da manya abu na biyu shine mu kowa mu tawakkali ga Allah shi kuma mu dau darasi a yakin Hunain wanda ba mu ba nan gaba za a yi yakin Hunain da Allah ya ce wa yawma Hunain in a'jabatkum kasratukum ko falam tugni ankum yawa fi'atukum saboda haka Allah wani hukuncin sarki ce ku tuna ranar Hunain lokacin da yawan ku ya rufe ranar Hunain kuma jiran du musulmai sun ninka kafirai sai suka ce to ayin dan yawa ne yau sai mun gama da su in dai dan yawa ne wannan sai mun ga bayan su sai Allah ya jarrabe mu ya jarrabe mu ne a wannan lokacin yace to bara ba ku da yawa in gani sai da aka jarrabe mu shi ma a wannan yaki duk da cewa a wani aki wasu da mutakin shi ma kyakkyawan ƙarshe yana ga muminai amma dai sai da aka jarrabe mu dan a ba mu darasi sannan abu na uku ya zama dole duk wanda Allah ya horewa ƙuri'a da ya fito da fada sannan kuma mu yi hakuri da irin salon da aka ɗauko rana ɗaya ce mun yi ta mu sha wahalar wannan ranar da mu zo mu ƙara shan wahalar shekara uku saboda haka mu yi hakuri mazanmu da matanmu a wannan wahalar da za a sha da rana da ƙishirwa da yunwa an fito da salo ina ji sai an fara tantancewa idan an gama tantancewa a tsawon a casting board to dukkan mu mutuli domin mun saba musamman mu har yan kudu suna dokanar mu mu yan arewa cewa ba mu da juriya sai abin da aka ce za a ce ma ko kudi za a raba wani zai iya cewa in dai dan wannan ne na hakura kuma muna da wannan misali wani zai iya cewa ya hakura shi wallahi ba zai iya cewa haka kaza kaza saboda haka mu yi hakuri na wannan rana domin ko ba dan kanka ba dan ƴaƴanka da kannanka da suke tasowa wanda da yake ce mu wallahi ina ta wannan rikicin a wannan kasa yace wallahi ya kalli kana da yayan ta sai ya sa kuka yace saboda yana tunanin in dai aka ci gaba a haka wallahi bai san karshen siya zai zama ba kwanaki ya girma abin da yake cewa ke amma su yake tausayawa saboda haka ba wani kwane-kwane ya zama dole ya zama wajibi kar san zuciya ya ɗebe mu domin ana ta ɗiban abubuwa ana ta kawo su wasu sai kaza wasu sai kaza kaza kaza har wasu za ka samu suna da addini mutum yana karatun addini amma inclination zai dace ya ɗebe shi ka ji ya je yana faɗa cewa wai a za ku jonata wannan kuskure ne in dai ka zama lafiyayyen mutum ko ba ba ka aya ko hadisi ba in dai kana da hankali ka san me yake gudana kai ka san jonathan is not competent ba zai iya ba in ma baka so a dama aya ko hadisi a dulla akaliya ta nuna ba zai iya ba saboda haka ma ba har za ka zaba ba wani kwane-kwane ba har za ka zo ka zaba wannan shi ne abin da ya kamata mu zama ukala ba ta hankali dalilin ku na farko ko ba ka aya da hadisi ba dalilai sun nuna cewa ba har ya taɓa rike kasar nan kan yana da jara'a da juriya da amana shi ko wancan sai aka yi taɓa zuwa arewa ma sai zai zama mataimakin gwamna to da wani dalili kuma wani dalili kuma sannan ga sakaci abin da zai nuna mana cewa akwai sakaci mu ɗau misali ɗaya waɗanda suka zo karkashe mutanen adamawa da barlo da yobe har da kano ma kanta misali za ka zo aka kaje me yasa ba magance abin da shekara biyar ba sai yanzu a yan watanni kaga wannan sakaci ne karara wanda baka yi saka kara wannan ba kun ma ba zo an ce ya yi wallazi na amuru la ta sai zuwa kafiri na auliya min dunin mu'minina ba idan ba mu ce ma ya yi wallazi na amuru la ta sai zuwa yahuda wannan tsara auliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إذا بعد لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إذا بعد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا duk in ba a kama wa nan ba a ɗauko a dulla a kaliya bai cancanta ba don wasu za a ga suna fakewa da a ɗauki a kaliya bai cancanta ba idan wasu za su zo musamman iyayen mu Allah ya musu rahama wasu da za ka ga suna cewa ai zamanin aka kassara iyayensu aka karya su da kuɗi aka yi kaza to ai yanzu gwara ku karya ku aka yanzu kake wa kake ma ake ko ku da aka karya ku dukiya aka raba ku da ita to su wa'ancan an karya ta an raba su da dukiya kuma an to ya zama irtikafu a kafu gararai su biyu ne zuwa za ka raba mu ma ɗauka wanda sun ya faru an kare iyayenmu an musu kaza duk kuɗin su an yi tanti an yi waye mun ji amma ai da ransu su ko wayan nan fa wani bawan Allah an goma nan cikin gallo da ya je tafi a barno a daidai shekarar da ya yi sai Allah ya taimake shi ya kudan sai bude sai ya rika noman albasa mataki ne kamar mu amma ya ba miliyan ɗaya miliyan biyu nan ya ba ta baya da yana bude zarta saboda haka ya samu kuɗi har ka albasa yake a barno ko ba gani ko ba ma a cikin wayannan garuruwan saboda haka yace wallahi ya yi asara da yawa yace wannan abubuwan da ya faru yace abin da ya daga mar hankali ba sai da ya daga wani alhaji ya ba miliyan ɗari da hamsin baya suka haɗu kwanaki yace don Allah ba shi ɗari biyar yace wallahi sai da ya kuka ɗari biyar ya tambaye shi wallahi bai da kuɗi komai nasa an kone na tabbatar kuwa zai wahala a ce a iyayenmu da aka ce kudin da an rike an rike wato za a sami ire-iren waɗannan da aka ce wato an kwakule su duka zai wahala da haka kaga mu babu wani dalili da za a kalle mu da shi a kaji na danga ba har a kai mu za ku da rakan baka da wani dalili sai dai mun samu qur'ani za a sauka misali ka samu na ayat da ta zo ta shafe wanda أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا zai yiwuwa saboda haka wannan shi ne aikin mu faɗa muku gaskiya ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da rajamar mai kin gaskiya wannan shi ne kawai ba ma alaina illa balagul mubin Allah ya sani mun faɗa ina yawan faɗa kar kai faɗa da kowa kan kowane ɗan takara eh sauran duk musulmi ne kawai ka je wanda ka fi gamsuwa da shi ka zaba ba wake da jika ba kuma rogo da gida ne ka je kai duk musulmi ne ko ba haka bane amma nan ba ka da dalili sai dai kawai dan duniya kake al'amarin amma wallahi ni ban da damuwa gwamna shi sanata yan majalisu da tsararren kenan duk gaba ɗayan su karka yi faɗa da kowa ka kyala kowa ya ra'ayinsa kowa ya je amsa kweri a gaban Allah ai wani ya fi duk ya ne ko musulmi ne duk su biyu ai wani ya fi wani nagarta shi kenan sai ka zaɓi wanda ka gamsu da nagartarsa amma nan baka da amsa Allah baka da idan idan zan zuciya za ka ko kuma a koma bangaren usulu ba usulul fiqh ai kowa yana gina shi ne akan maslaha me maslaha yanzu maslaha shine mu zaɓi Buhari domin wannan shekara shirin da aka yi zero yadda ya samu shi wannan da yake kai ya samu tsiro a makin da ya samu ko da nan na duba postin din wani dan kilugu in ya wuri ne a baki ma abin da yake faɗa kenan yana cewa in dai ba san zuciya rani da yake ba abin da ba makin da wannan ya samu Allah haka yake an ne dan uwansa amma abin da ya faɗa kenan ko da za a dawo a yi a abubuwan na duniya ba kan me aka tsina na ba kuɗaɗe ne an same su wasu tsararu sun fi kawai kuma an kashe rayuka ba adadi kuma wannan rayuka idan ba a ta kan tare abin mutum yanzu wallahi tallahi mu ma ba mu da tabbas da ni da kai ba mu da tabbas za mu ci gaba da yin wannan karatu in ba wani yayi nijar a kafa wani yayi kamaru wani yana kungu duk wani wayan abubuwa in dai ba a magance ba yanzu da wannan kuri'a ta rana ɗaya wallahi tallahi ba mu da tabbas domin mu a fahimtar mu ana sana ka tani a kai mana domin an san ba ma da baka cibiya ce ta wato arewacin Najeriya ta wajen kasuwanci an san wani ba Allah ya ce ana fitar da wake irin jan waken nan da busasshen kifi a ba gani ko ba ma yace wallahi kowace rana sama da nan miliyan ɗari uku ita ne burkule sun bi ana fitar da shi kullum kuma sun sani kuma ba mutanen da ba ta zuwa yan kamarin su shigo yan cadi yan ina ne kasuwanci ake na gaske ana da na kai waye zai zo ba mu wani tarihi ya ce babu hannu in babu hannu kuma yana kuma ga ta abincin tuni abin da muke faɗa ke saboda haka mu ne abin da muke da hankali ke Allah ya sani ni abin da ya shafi gwamna shi kowaye ba wanda zan ce wa lallai sai ka zaɓi wani ai kana da hankali kawai karatu za a yi ba a kyale ka amma a nan ya zama dole mu faɗa wa kanmu gaskiya don muna in ma ba mu ba mu da muna kawo nan mu akwai kannan mu akwai ƴaƴan mu wajibi ne mu faɗa wa kanmu gaskiya kuma ba wai da wasu za su zo su fake abin ta kai ji wani ya zo ya fake wai har wani malamin islamiyya aka samu wai yana shiga yana gayawa mata aure wasu zaɓi jarata ka wannan abu ya ɓata mu shi ne da kake zato wai yana cewa kawai mutane wai duk su zaɓi Jonathan. Ka faɗa musu kuma ba ya da ra'ayi da kai ba, don ba mai da kai. So san zuciya, shi kenan saboda ina son wani ya koma wa jam'iyyar Jonathan sai kuma ƙara kasa tabibi. Wannan kuskure ne. Soyayya da muke ba ba taklidul a'ama muke maka ba. Yawwa, ba za mu ba taklidul a'ama ba, ba shi ake ba. shi kenan wannan ba daidai ba ne gaskiya da yawa wato abin ya ja mutanenmu ɗaliban ilimi za ko sun zami wallahi sun zami yanzu ko sun ɗin wani da na gani wani wani barista shi ma kawai ya yi rago wani akan wannan da asuba ina budewa sai na gani har da wasu abubuwa da ya rika kawowa to ina budewa sai na ga an mai rubdugu ni ma sai na hau na zuba na kuma na kawo irin abin da na fahimta na ce kuma ina alwala wal bara'u ne ai da rubin ilimi ne kai to abin da ya burge mu ta biya ana zuwa wajen karfe goma sha ɗaya sai na ga ya zai duk hutocin da aka kawo ya gamsu ce wallahi ya gamsu ya sauka da tsawon wannan ra'ayi to haka ake son mutane saboda haka ba daidai bane gaskiya ba daidai bane saboda za a ba mu in kuɗi ne in kai matalauci ne an ba ka karɓa ka ci wa kulu ani amali ana ka ni da ba in aka baka karba ka ce ba dalla ba dalla har gida aka kawo ma kuma aka je zabe ka kada su shikenan amma wallahi ba daidai bane muna ji muna gani saboda san zuciya ana kashe mu muna karɓar kuɗi ka karɓi kuɗin kwana biyu a cikin gaba da kashe kare shekara hudu in ka hana da shekaru sha shida da aka ya zama shekara ashirin kenan saboda haka ya kamata mu kiyaye to sai dai muna so mu samar wa 'ya'yanmu da kannanmu da mu kanmu mustaqbal mafita amma dai harka abin da ya shafi zaben shugaban kasa wajibi ne mu haɗa kai mu zama tsintsiya mazaunin ki ɗaya sauran kuma a kyale kowa ya gudda ra'ayinsa abin da ya ga dama kowa ya tafi zuciyar da zai ba Allah duk da duk musulmi ne to sai ya kai nagarta sai ka zaɓi mai nagarta mafi nagartar ba mai nagarta ba mafi nagarta a hammu summal muhimmu wannan shine kawai ni sakon da nake sanarwa Allah madaukakin sarki ya sani mun kisa ka'ida kenan mun kisa idan mutum ya bi ruwansa in bai goba Allah ya sani an faɗa wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa a yi zaɓen lafiya a gaba lafiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana ya dawwama mana da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mai albarka muna da kowa ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya ba wa wannan bawan Allah jiran Muhammadu Buhari wato nasara a zaben nan. Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai masu neman kasar mu da matsala Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi kawunansu. Allah ya kade faranta musu a cikin rawukan اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عفاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين